أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine darasi na tara cikin jerin darussa na karatun asal sabilu shafi kamar yadda Allah ba mu iko muka faro Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalkala kubra ko kuma sugura ana gane su ne ta kula da skun da ke tare da su na farko idan ka harafin kalkala na da sukuni na asali to sai ka ce makalkalan sugura idan kuma ka sukunin da ba shi akan harafi ya bijiro ne dalilin tsayawa to shi kenan sai ka ce makalkalan kubra yanzu misali idan ka ce ya kuta'una ya kuta'un ya kuta'un in ka lura kafin nan na ita na da sukuni asalin tun asali ko to wannan gargadan ta zama sugura idan kuma ka ce a wasama izatil buruji amma sai ka sai wasama izatil buruje yanzu ai kaga da tana da wasali kasa ne jarra jarru amma yanzu sai ka cire sai ka kawo sukun ko to saboda gargada ta zama sugura afwan kubra kai ta zama kubra to amma lam yalide wa lam yulade gargada wace ce anan sugura ce za ta zama saboda dama tun asali za a ɗauki sukunin wannan jazman da ke kan jimu abin nan dalil din na asali ne kawai mun fahimci wannan ko to wannan shine gwari-gwari na iya fahimtar ko ban manci a tsakankanin kalkana kubra ce ko sugura insha Allah Allahu alam eh na'am ko a shi ma idan muka lura sugura anan miqdaru kun ga kafin da tana da sukun ne aslan alaqa idan muka tsaya ai kaga zamu dauri ko amma idan aka wuce fa kaga zai tanwini ko eh to shi ma yana nan kubra kuma ya ce shi al-haqq ko amma gari wani su kuma malamai sukan ce al-qalqalatul akbar akbar to Allah ya saka musu da alheri babu ma'anin sifati babu kan ma'anonin sifat to saboda bayanin da muka yi a baya kuma ga shi lokacin namu ya dan tafi to zamu yi shi ne a daidai gurgudu ba za mu tsawaita bayani ba insha Allah alhamsul jaru nafsil huru nafsil hurufi aljahru habsi nafsihi alma'ruf alhamsu ma'anan alhamsu jaryu na fasil hurufi shine gudanantuwar iska na harfa ma'ana lokacin da ka furta harfi sai aji iskan ta gudanantu kamar da yadda muka yi aljaharu habsu na fasihil ma'arufi jihar kuma shine datse gudanantuwan wannan iskan sananne na harfa kedan a cikin jihamsu akwai gudanantuwan iska jihar kuma babu gudanantuwan iska والرخو جري صوت جري الصوت والشدة لا والوسط بين الحالتين حصدا والرخو رخاو كما جري الصوت شيني غدانتون صوتي والشدة لا أما الشدة باب غدانتون صوتي والوسط أما التوسط كما كو بينية بين الحالتين حصدا حصدا rakawa ɗin kan tabbatu ne husila akan tabbatar da ita ne bainal halittain tsakankanin halala halola guda biyu halin mene halin datsa sauti da kuma gudanantuwan sauti kenan zaka ji sauti ya gudanantu amma mafita bai sako-sako ba ballanta zaka ji sautin baro-baro ya gudanantu hakanan kuma bai rauni ba afon ba a datsa sautin ba ballanta zaka ji sautin ya datse mafita ba a datse shi ba ballanta zaka ji sautin ya datse kuma bai sako-sako ba ballanta na ka ji sauti ya yi rakwarakwa watan ya fita babu matsala to mu lura da kyau shidda ne siffar da kasarin shinin ba shadda ba akwai maji tsakankanin ashadda da kuma ashidda ashaddatu shine kan shinin aka ɗeba tsigon da wutsiyar wannan tashdidi da ake yi akan harafi shine ashaddatu ashaddatu afwan ashidda kuma shine karfi mun gani ko an ce wani bakano ya mai littafin a shafa ko shi dai burinsa ya je saudi ya so littafin a shafa to ikon allah aka biya mashi hajji ya tafi maka duk shagon da ya je sai a ce babu littafin a shafa ce subhanallahi garin manzo ga baki dai babu littafin a shafa ce to kila in ya je madina ya sama ya je madina duk shagon da ya shiga sai a ce ba a shafa ta mamaki garin da manzo ya hijira kuma ya kare rayuwarsa bayan ya dawo kano ya shiga kasuwan kurmi shagon farko nan ne aka yana shiga sai aka bashi tafin a shafa sai ta mamaki aga bai san shine a shafan ba a a sunan littafin a shifa da kasra a shifa shine sunan littafin eh a shafa kuma wannan ba haushen kalma ce na eh mana so yanzu in gaje in gaje in gaje gurin laraba ka ce a baka uridu kitaba a shafa ai wannan sai dai sai dai ga masu na ce maka ba laisa babu la yujad huna la yujad ga kuma littafi a gaban ka to Allah ka samu dace raf'ul lisani bil hurufi isti'la wa qabduhu bi hastifalun yajla raf'ul lisan isti'la raf'ul lisan bil huruf daukaka halce da haruffa isti'la shi ake ce mishi isti'la idan ka daukaka halcenka ya daukaku yayin da kake furta harfansa ana ce musu isti'la'i wa qabduhu sassatun halce wa qabduhu biha sassautuwan halce tare da da tare da huruful ja'iyya istifal yajla yajli istifalin yana bayyanin tuwa shine istifali kaga idan kace sa sa halcin ka ya daga ko ya kasa ya yayi kasa ne to istifal kenan idan kace a ya ya ya kaga istifal kenan amma kanka damu wajen ta na la sun daga ko to sai ka ce ko kuma sai mu ce maka ai mu'uzam na mafitan bai daga ba ai mun fahimci wannan ko ana a wajen istilahi ana son mafi yawancin gaban ne ya dauka sama tare da datsa iska ko kuma ya dauka mafi yawancin gaban ta dauka zuwa sama shine istilahi saboda haka idan an ga wani dan guri dan kadan ya dauka sama wannan layu tabaru istilaan na'am الاتباق إلصاق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك الاتباق in an ce itibak shine ilsaqul lisan manna halce bil hanak da ganda ta sama manna halce da ganda ta sama walin fitahu in kuma aka ce in fita fatuhu ma bainal hanak shine buduwan abin da ke tsakankanin halce da kuma ganda ta sama nan murfin baki na sama shine hanak mun gane ko to idan aka ce alhanakul alhanakul ula alhanakul a'la ko ulya ana nufin ganda ta sama upper palate kenan inda halce ke zaune ciki nan ne abunan lower palate kenan palate ganda ta ƙasa ko wannan ganda ta sama to halce idan yayi ƙasa gabarin ganda ta sama murfin baki kenan to sai ya zama istifal kenan alhanak din shine nan wannan fatan da ke sama alhanakil al'afwan sashin gabaki din shine alhanak din ganda al-idlaqu khifatul hurufi wad'an walin simatu thukuluhunna tab'a al-idlaqu ma'anan idlaq khifatul hurufi shine saukin saukin haruffa tab'an wad'an wajen fitar da su ga mafitansu su wato ma'ana haruffa ya zanto tun yadda aka ije su tun asali in ka zo furta su za ka ji suna da sauƙin furtawa ba tare da ma ka faɗa ku ba lokacin da ka furta su sauti zai fita kawai fa la ma na ra sabanin ho ho kun gane a a ka gani Allah saka da alheri kaga zai dan tsawaito ko amma idan in kai dogaro da kan halce da labbanka wajen furta ɗaya daga cikin harfin izlak zaka ji ka furta su ne cikin sauki kuma sauti bai tsawaituwa ba su da nauyi walin simatu ismat kuma shine suqluhunna taba'an nauyin harfa adabiyance in ka zo furta harfa sai ka zaka ji suna da nauyi amma safir fa huwa sautun za'idu bainan shifahi ma'a hurufin yujadu amma safir shi kuma safir fa huwa sautun za'idu wani sauti ne wanda ke karuwa ma'ana wanda ke mai kaifi bainan shifahi wanda ke samun tuwa tsakankanin labba ma hurufin yujadu tare da harufan da aka same su suna da wannan siffa wa sifatul mukalkali almuttaji hiya tirabul harfi fi makhrajihi wa sifatul mukalkal siffan harafi kuma da ake mishi kalkala almuttaji wanda aka karkatar da shi zuwa ga siffar kalkala din kenan hiya tirabul harfi shine motsin harafi fi makharji a mafitansa idan ka ce ab kaga wannan ka tabbatar da menene ka tabbatar da jihar amma in ka ce ab ab ba ba kaga wannan ka motsa mafitar aiko ma'ana sautin an ji karansa yayin da ka furta to shine kalkala din wa alaikum salatullah yayi tamara rawan nan zai kuma da takare kuma motsin da zai insha Allah zai dan fiko to Allah saka da alheri wallinu an tukhrija bis sahula harfaini duna shiddatin wa kulfa wallinu lin kuma an tukhrij bis sahula shine ka fitar da harfi da sauki bis sahula harfaini ko an tukhrij harfaini bis sahula shine ka fitar ka fitar da harfa guda biyu da sauki duna shiddatin babu wahala wa kulfa haka nan ba babu tilasta ma kai shine lin wa amma lin hirafu qulbi fi fi haddihi amma kace ma'anar inhiraf wajen ta'arifin sa shine had ta'arif definition ma'ana ku mailul harfi shine karkacin harfi al makhraji da kama fitan sa wa urrifa takrir bi irtiadi shi takrir urrifa an fitar da shi ma'ana an kawo ma'anar sa da cewa shine irtiadi ra'sul lisan shine maimaituwa motsi yawan motsi yawan maimaituwan kan halci ta bil muradi to idan ka kiyaye wannan ta har za ka ribantu da almurad abinda ake nufi kenan ba a san siffin takari da yawa wa in ta sha ma'anar tafashi tafashi fa'alami idan kana son ka san ma'anar tafashi to ka sani wan tisharul harfi dakhil al fami shine watsuwan iska a cikin baki wal istitala in aradta haddaha ita ko istitala idan kana son ka san ma'anar ta hiyamtidadid dadi shine kai ma harafin dawad madda ma'ana ka ja sautinsa fi makarji fi makarjiha a mafitanta domin yasa yace makarjiha domin alhuruf tuzakkar wa tu'annas hadha harfu dawad hadhihi harfu dawad babu tajwidi wa maratibuhu to kada manta can ishan ibn jazir ya ce mana mene wal akhdhu bit tajwid hatimul lazimun man lam yujawwid al qur'ana asimu li'annahu bihi al ilahu anzala shi kuma nan yace mana tajwidikal tajwidikal qur'ani hatimun wajibu illam tujawwidhu fa anta mudhnibu tajwidikal qur'an rayyana qur'ani da zaka yi da tajwidinsa hatimun wajibun to wannan wajibi ne watan wajibi ne tilas taukidi ne kawai domin hatimin da wajibin dumaninsu da dole ne ka karanta alkur'ani da tajwidi ilam tajwidi idan baka rera qur'ani da tajwidi ba fa anta mudhnibu to kai mai zunubi ne li'annahu bihil ilahu anzala gaji ga hujja nan waratil qur'ani tartila li'anna rabbi kallafal insana bihi faƙalar rattilil ƙur'ana Allahu akbar li'annar rabbi saboda ubangiji na Allah kallafal insana ya kallafa mu mutum bihi wata ya kallafa mutum karanta ƙur'ani da tajwidin faƙala inda ya kallafa sai ya ce wa rattilil ƙur'ana tartila ko ka karanta ƙur'ani tare da ƙa'idojinsa sayyidina ali bin affan sayyidina ali bin abi talib yace ma shine ma'rifatul hukufi wal makharij ko tajwidi tartil anan ana nufin kasan a tajwidi ilimin tajwidi ne ko a takeice kasan mafitan harufa kasan kuma yanda zaka tsaya a cikin alkurani alwaqf wal ibtida kenan ko shukran wa huwa an tu'ti kull harfi ma yastahiquhu bi kulli lutfi kam ka ganin shi kuma ibadarsa ta fi ta ibn jazari ya ce wa huwa itahu lurufi haqqaha min sifatil laha wa mustahaqa to shi ma nan ibn jazari nan ya karki ya shi ma karki wajen fasaha domin ya nuna maka zaka ba harfa haƙoƙin su guda biyu akwai mustahaq akwai haƙul harfi da mustahaqul harfi ko amma shi nan ya ce wa huwa an tuɗe kulle harfin ma ya stahiku bi kulle lutfin ya kawo abu ɗaya ne wa in ka ne ya stahiku din zai iya shafan haƙo hudun amma dai ibarin wa shadubi ta fi fitowa nan jazari shukuran amma shi can ya ce mana bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi shi ko nan sai ya haɗe wa huwa an tuɗe kulle harfi ma ya stahiku bi kulle lutfin kaga cikin sauki to Allah ya saka musu da alheri shine ka ba kowane harafi abin da ya cancanta da shi na haƙoƙinsa bi kulli lutufin da dukkan sauki da dukkan taushi ba tare da ka matsa ma kanka ba shine bil lutufi fin nutuki bila ta'assufi wa huwa yazidu al-qari'ina husna wa la yu'awwidu al-lisana lahna wa huwa shi tajwidi yazidu al-qari'ina husna yana ƙara ma makarancin shi kyau ne wa khairu jalisin la yumalla hadithu wa tardaduhu yazadu fihi tajammula shine duk malamai ma sun fassara wajen baitin nan cewa qur'ani shine fiyayyen abokin fira wanda maganganun sa bai kosarwa bai saka kosa ya gundure bai gundura sannan kana maimaita shi ne tilawan tana ƙara maka kyau wanda sun fassara shi da haka to shine malam yace wa huwa yazidul ina husna yana ƙara makarancin alqur'ani kyau wala yu'awidul lisana lahana wala yu'awidu amma bai sabantar ma da halce Allah na kuskure mana idan mutum ya kware wajen qur'ani ba zai sa ka saba da kuskure ba kalmar ta'awwada ya ta'awwad sabawa alalama ta'awwad bi shirri qa'iman misali ban saba da shirwa tsaye ba watan shi tajwidi yana gadar maka da kwarewa ne ba zai sa ka rinka yin kurakure ba wa ma lahu dhabtun siwa takrari bil fami wastita'i wastima'ihi min qari to menene shi kuma ibnu jazir yace wa laysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatun bi fakihi shine anan wa ma lahu dhabtun babu abin da zai babu abin da zai kiyaye shi dabdu bi ma'ana alhifzu babu abin da zai kiyaye maka ilimin tajwidi siwar takarari face mene yawan maimaita shi ma'ana in ka koyi ka'ida ka yawan ka maimaita shi kai ta practicing kai ta tadribi bil fami da bakinka can ibn jazir sai ce illa riyadatu mirin bi fakihi shi sai kawo part na baki ko mun muke amma shi wani sai ka bakin kaga nan wannan ya fi fasaha wastima'ihi da kuma saurarensa min qari'i da kama karancin qur'ani still dai wannan shi ma fi fasaha shi ibn jazar ya nuna maka continuous practice ne amma bai nuna mana istima ba ko ko bai nuna ba amma dai akwai shi a cikin zuciyarsa insha Allah eh dole sai an dauka da bakin malamai din eh al insha Allah akai Allah ji kan ibn jazari da sauran malamai amma na wannan malamin tafi fasaha ya kawo mana abubuwa guda biyu ya kawo mana hanyar da zaka yi dabudin tajwidi da bakinka mai maimaita sai kuma istima daga bakin malamai wajen wujil qur'ani bi tartili wal hadri wat tadwiri ya khalili to alqur'ani yana da uslubi hanyoyin karanta shi guda uku na farko akwai abin da ake ce mishi alhadar ko akwai alkasuru shine karanta shi da sauri amma tare da kiyaye ka'idojin tajwidi misali kamar yadda su dai suke karatu ai kaga yana karatu ne da sauri da sauri ko kamar yadda Sheikh Aliyu Jabir Allah ya ji kansa yake karantawa to wannan shine hadar akwai kuma tadwir shine kaman lokacin da kake jin albadu jaiz harka hurhudu kamar siga uslubin yadda mai shawi ke karatun kur'ani shine tawassul ko kuma tadwir mun banci wannan ko ina mana gwari gwari ne saboda mu fi sauran fahimtar sa sai kuma sigan tartil ko tahqiq ko kuma mene a tajwid shine tartil din yadda zaka ji khusr na karatun kur'ani amma da sautin da sautin nan mai girma golden voice din nan a hankali a hankali a hankali a hankali za a ba za a ba kuma za ka ji wanda yake jan madadin fa kun san akwai akwai hadar din da yake yi da babban murya bai jan madda mun fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace shine malam sai ya ce waje sakankanin uslubobin nan na karatun Qur'ani guda uku wanne ne yafi shine tartil saboda Allah ya ce waratilul Qur'ani tartila shine malam ya ce waje wudil Qur'ani bi tartili ka karanta al da tartili wal hadir da kuma uslubi na hadar da tadwir da tadwir ya khalili ya kai masoyina babu bayanin lahani wal wajib fi ilmi tajwid babin bayani akan ma'anan allahanu da kuma abin da ke shine wajibi wajen ilmin tajwidi kalmar allahanu shine al-khata'u kuskure terminology ne na malaman tajwidi sukan ce allahanu mun bance nan ko to lahani ya kasu kashi biyu akwai jaliyun akwai khafiyun yanzu idan na ce idan na karanta qur'ani kamar haka minal jinnati wan nas kaga duk wanda ya ji wannan zai ce eh karatu yayi amma banda gunna na toye gunna ko to shine allahanul jali afwan allahanul khafi kaga idan wajen malaman ne za su ce na toye gunna amma idan wajen malaman da ba na tajwidi bane fa za su ce a'a yayi 100% wannan yayi yayi karatu da kyau to kaga wannan zai zama mene kaga wannan kuskuren da na yi na gunna da ban yi ba harka biyu ba gunna sina'iyya shi ne ake ce mishi allahanul khafi kuskuren da masu ilimin su ne suke ganowa allahanul khafi kenan waɗanda kuma ba su da ilimin ba za su iya gane shi ba mun fahimci wannan ko a yanzu ko da dokta ne ko farfesa ka zo gaban shi ka ce kawai wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun ce a lafiya da lafiya da ai ya karanta da kyau ko ba ka ba ka kaga wannan lahan lahan ne wanda yake wannan a khafiyun ikhtassa bi ma'rifatihi ulama al-fann ulama al-tajwid bana malaman tajwidi su suka su ne za su iya fahimtar sa su ce an yi kuskure amma malaman da ba fannin ba nasu bane su za su gani an yi daidai shi kuma allahanul jali shine kuskuren da komin girman ƙauye komin rashin ilimi a ƙauyen nan da kuma inda yake da ilimin kana yi za a gane yanzu duk inda ka zo ka ce siratan lazina wannan ko da a ƙauyen sun dune za a ce ai bai yi ba bai yi ba wani a canza ƙur'ani haka ne ko to allah ka sa mu dace malam sai ce wallahanu kismani jaliyun wa kafi lahan nau'i biyu ne akwai jali bayyananne wakafi da kuma boyayye kuskuren da mai karatu zai sun kaskashi guda biyu akwai kuskure bayyananne akwai kuskure boyayye kullun haramun ma khilafin fil khafi kullun kowannen su haramun ne a musulunci ma khilafin amma tare da sabanin malamai fil khafi akan allahul khafi kuskuren da bai shafan ma'ana wata na daga cikin bambancin su allahul khafi kuskure ne wanda yake ko ya shafa ka'idojin tajwidi ne galibi lahanul jali kuma shine kuskuren da ya sha yake bata ma'ana yake bata ma'ana mun bance wannan ko to dukan su haramun ne amma allahanul khafi wanda sai malaman fannin su suke iya fahimtar sa akwai khilaf na malamai akwai kare juna ilimi ra'ayin malamai ya bambanta wajen cewa shi haram ne koko ba haram bane amma jalifa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillu al ma'na amma al jali shi allahul jali kuskure wanda yake bayyananne fa khata'un wani nau'in kuskure ne fil mabna wanda yake shafan ginin harafi ko kuma ginin kalma ka canja harafi da harafi kwata kwata kun gane ko ko kuma ka canja wasalin da aka gina harafi da shi ka misali an na'amta alaihim ka zo ka ce an na'amtu alaihim ko an amti ai wanda kaga ka canja shi wanda ya shafi ma ma'ana to lahan kenan wannan jaliyun bayyana ne wanda yake koda kauye ne za ku iya gano shi kai ko sabon musulunta ne ma ai insha Allah ya taba jin Fatiha zai iya gano shi yace kai kuskure khalla bihi shin ya bata ma'ana au la yakhillu ma'ana ko ko bai bata ma'ana ba a dai takaice galibi gaskiya Allahul jali galibin shi na bata ma'ana kamar misali anna sababna alma'a sabba sabba da sod mutum sai karanta sabba da sin kaga mun zazzagi ruwa zagi kenan to kaga wannan ko kuskure ne babba Allah shi kare mu nan ma nan idan ka san malamin da ke yin kuskure wajen karatun alkur'ani lahanul khafi wannan makaruhi ne bin sallah za ka bi shi amma makaruhi ne so inda wani wanda ya bi shi ya kamata a sa shi shi ko jaliyun to waɗansu malaman suna ganin duk wanda ka ji na yi to kama yanki sallah ka bar shi kawai wannan kuma shi ne zai fi ƙarfi saboda an ya lalata mana a wajen wani addu'a da zai zo cikin aya in ya lalata ya canja ma'anan karki kila kuma ya addu'a kanku kaga abu ya lalace kuma nan ne kuma ya kamata gaskiya masallatanmu in an zo naɗa liman akan ce eh akan kawo hadisin faliya ummukum aka ɗaukum likitabillahi ba wai kawai za a lura da tsabagen hadda ne babu tajwidi ba ko kuma makamancin wannan a'a wane ne ya san hakikanin tajwidin yadda ake dabbaka shi sannan kuma ya san abin da sallah ta ingantu da shi kun gane ko to abubuwan da ya kamata kenan a lura Allah ya samu dace amma al-khafi fa khata'un fil urfi haka ne Allahul khafi shi kuma wani kuskure ne fil urfi wanda yakan shafi hukunci wanda yakan shafi urf yanda aka siffan da aka san hukunci tare da shi min gairi ikhlalin amma ba tare da bata ma'ana ba ka tarki wasfi kamar barin siffa kaga idan ka ce anna sababna alma asabba mutum ya karanta da sinu kaga ya cire siffar isti'la'i da mene da kuma idbak ga sinun to wannan kaga zai kuskure khalaqa mutum ya ce halaka halaka ya yi halitta halaka ya yi aski to kaga ma'ana ya lalace shi ma mun bance nan ko to shi ma gaskiya allahunul khafi akwai inda shi ma zai zama haramun fa domin idan kamar yadda malam ya kama nan amma khafi fa katawun fil urfi shi khafi kuskure ne wanda mai karatu ke yi fil urfi ga wani hukunci ya kawo shi bayan da urf na malaman na malaman tajwidi fitar da shi ba ma'ana ba yanda kalmomin malaman tajwidi suka fitar da wannan hukuncin ba suka ce za a dabaka wannan hukuncin ba min gairi ikhlalin ba tare da bata ma'ana ba ka tarkil wasfi kaman in an bar siffa kenan idan ma'ana ta ɓaci to ya zama mene kenan ya zama jali ya zama jali kaman barin siffa Allah ka sa mu dace kaman zalika mutum ya zo karanta zalika da zayun kaga shi ma wannan kuskure ne babba la ya'rifu al-khafisi wal mujawwidi ba mai sanin allahul khafi yake fadakuwa da shi sai malamin tajwidi ko malamin qur'ani wanda yake ya san qira'a ba wa ya'rifu al-jali kullu wahidin amma ko birni da kauye jali za a iya gane shi ana sanin shi na ce malamin tajwidi malamin da ke tafsirin qur'ani shi ma malamin qur'ani ne amma shi wanda in ba shi da tajwidi to kaga ba zai shigo nan ba siyanatul lafzi anil jali yad'unahu bil wajibi shar'i to menene hukuncin kare halce gabarin aikata kuskure jali wanda ke shi haramun ne menene hukuncin shi wajib ne koko jaiz ne kaga wajib ne ko amma wajib din wajibi ne a wajen malaman qur'ani shine yace siyanatul lafzi to kare ma bakin kare ma lafazin karatun ka da zaka yi da kuskuren wajibi ne siyanatul lafzi kare karatun ka da zaka yi anil jali gabarin kuskure bayyananne yad'unahu malamin suna kiran shi da alwajibu shar'i wajibi a wajen malaman shari'a watan wajibi a shari'a kaga kenan malaman luga barwan su ko kai gunna ko kar kai gunna inda ka karanta duk su duk qur'ani ne gare su wa saunuhu anil khafil anil khafil musha'i yad'unahu bil wajibi sina'i wa saunuhu kare karatunka ko halcinka anil khafi gabarin yin kuskure wanda ba kowa ke gane shi ba Allahul khafi al musha' wanda yake wannan kusan duk inda kaji zaka ya watsu yad'unahu bil wajibi sina'i malamai suna kiran shi al wajibi sina'i al wajibi sina'i kun gane ko kamar ka ce ma hukumul allahulil jali ma hukumul lahulil khafi ma hukumu ma hukumuhu shine mene shine tarkuhu wujuban a bar shi kawai kar a yi wannan kuma wajibi ne mu bance nan ko amma a wajen wane wajen malaman a wajen malaman sana'a wata malaman wannan fanni na tajwidi shi malamin luga malamin tarihi malamin li'irabi ai shi kawai kai gunnan ko kai gunna kai mada ko kai mada duk shi dai ko in ka jawo duk komai qur'ani ne shi a gurin shi wakila innal wajiba shar'iyya ma fihi ijma'uhum sawiyya wakila wani kauli suka ce innal wajiba shar'iyya abinda zai zama wajibi a wajen shari'a ma fihi ijma'uhum sawiyya shine wanda ijma'in malaman na qira'a da kuma malaman da ba na qira'a ba dai yayi daidai amma dai na farko shine ne mafi karfi والواجب الثاني أن أي السنائي واجب نبي معنى الواجب السنائي على ثلاثة من الأنواع شما نوعي أكني تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد أو كان من حكم الوقوف يدرى أو من مسائل اختلاف القرى to wace hanya ce za a bi a kare kai daga alwajibin sina'i a aikata allahan wanda yake wajib ne sina'iyan to akwai hanyoyi guda uku ko nauyin hanyoyin guda uku ne na farko shine ta'alimu man bi tabihi yujidu qira'atan karantar da wanda adabi'ancinsa adabi'ansa in nan da za a karantar da shi tajwidin to yujidu qira'atan zai iya kyautata karatun qur'anin saboda haka wajibi ne ai avoiding din shi Allahul khafi ta hanyar karantar da wanda in an lakanta masa zai iya gyarawa aw sha'anuhu taqlid ko kuma wanda yake al'amarinsa shi zai koya ne ta hanyar takalidanci kamar misali kamar yadda muka yi nan musa kasan na halil husiri mu rinka takalidi muna imitating muna copying da gare shi hanya ce shi ma da za a kauda lahanu wanda yake a khafi aw kana man hukmun hulu qufi yudra aw kana man aw kana min hukmin wuqufi yudra ko kuma aw kana ko kuma ya kasance wanda ya kasance yudira za a abin da ya kasance yudira za a iya fahimtarsa ne min hukumin wukufi ta hukuncin wakaf kama abin da ya shafi makto da mausul idan aka zo za a tsaya kan kalma sai a nuna ga yadda ake ɗabbaka hukuncin da ke alaka da ita na tajwidi to shi kenan to sai abu ta haka misali akwai wanda yake shi sai fa ka tsaya in ka karanta ka ce za ka yi karken aya ba zai iya ɗauka ba misali fadin Allah madaukin sarki tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir inda zaka tafi haka karki to ba zai iya dauka ba shi sai ka tsaya tabarakal ladhi sai ka tsaya sai ya dauka to a haka haka ne zaka yi kana tsayawa kana mai gwari gwari da haka ne zai dauka to in ta kama ta hanya haka ne za a kauda wannan alhamdul khafi wanda yake hukuncinsa wujub ne sina'i to shikenan sa'abi aw min masail ikhtilafil qurra ko kuma abin da yake ya shafi mas'alola ne na ikhtilafi na qurra wani na karantawa mutum misali wanda yake karantawa da wani hukunci bai da alaka da wacan riwaya da wani hukunci to shikenan dole a tsaya a wannan gurin a nuna mishi ga inda ake dabbaka gurin misali wa idza qila shizu fanshizu ko fanshizu a iya hafsu ke karantawa fanshi zuko da zamman zayin to amma waɗansu zaka ji suna karanta da kasra to idan kada hafsu karanta da kasra kuskure ne so idan aka zo irin wannan gurin to sai a tsaya a nuna mishi ga yanda kira'an take ko ruwayan take a gaya mishi sai a ɗabbaka saboda ya lankanta ya kuma nan ai kaga babu shi a cikin nan
a cikin lahani misali yadda kaga za a samar da
a to ai eh to a irin wannan gaskiya kuskure ne kuskure ne sosai kuwa ko su kansu in kada su suna ganin masu tajwidin tangim wani uslubi ne na tahqiqi amma ga waɗanda fa suka iya fa ka misali ka ɗauki karatun abdulbast misali kamar ka ɗauki mai shawi su suna fahimtar wani nau'i ne ta haƙiƙin ahkam na tajwidi kafin ci wannan ko su kuma malaman hadif suna fahimtar ba a samo irin wannan uslubin da kamar sallallahu alaihi wasallam ba kai irin wannan uslubin karatun a matsayin kana karanta Kur'ani saboda haka ba shi halasta so ikhtilaf ne na malamai Allahu alam to lokacin wannan yayi koko to babu arkanul Qur'an akwai abin da ake ce musu rukunin qira'a qira'a ba za ta zama mutawatira ba dole sai ta cika sai ta cika waɗannan sharuɗa fa kullama wafaqa wajha nahwi wa kana ar-rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan annahu al-Qur'an ibn jazari cikin tayyibatun nashri ibn jazari ya fitar da waɗansu rukunai guda uku kamar yadda ka san rukunin sallah kamar yadda ka san rukunin musulunci to haka shi ma ita ma kiran alkur'ani tana da rukunai guda uku dole ne duk kira'an da za ta zama mutawatira sai ta cika waɗannan rukunan in ba ta cika ba to kira'an la tu'tabaru mutawatira mun fahimci nan ko shine ma zai kama na waɗannan rukunan kira'a din i'lam aki bi anna bi anna lil qur'ani thalathatan ta'ti min al arkani akhi ya kai dan uwana i'lam ka sani bi anna lil qur'ani thalathatu salasatan yana da ƙur'ani na da rukunai guda uku ta'ati ilam ka sani bi anna lil qur'ani salasa min al arkani al qur'ani yana da rukunai guda uku ta'ati ga sanin za su zo maka tawafuqun nahwi dole ne a sami qira'a da ta zo aka samu ta daga manzo sallallahu alaihi wasallam na ka'idan nahwu ta yi muwafaka da wannan qira'ar ba wai a ce kira'a ta yi mawafaka da nahau ba a'a ka'idan nahau ta dace da wannan kira'ar mun gane ko kamar misali a ka'idan larabci idan namiji ya aiki za ka zo da sigan fi'ili ne babu ta'anifi ko akala zaidun haka ma inda mace ce akalat zainabu za ka zo da alamar ta'un ko to amma inda za ka rabe tsakankanin fi'ili da fa'ili kana da fuskoki guda biyu akala akal na mace akalatil yawma zainabu akalal yawma zainabu mun gane to ai ga irin shi na cikin alqur'ani wa akhadhatil ladhina zalamu as-sayhatu wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu kira'an hamza ولم تكن له فئة ينصرنا ولم تكن kaga sai ake tanifin filin lahu fi'atun kaga fi'atun fa'il ne ko amma na hamza fa walam yakul lahu fi'atun fi'atun yansuruna walam yakul lahu fi'atun so saboda haka idan ga kira'a ta zo da hukunci da ya shafi nahau kuma kamancin wannan to inda za a lalubo ka'idojin nahu za a sami ka'idan nahu da ya dace da wannan kira'ar in ko ba a samu wanda ya dace ba to kira'a ba za ta zama tawatira ba mun fahimci nan ko wa khatil mushafi sannan kuma da yanda aka rubuta kalma a cikin mushafi yanayin rubutun kalma a cikin mushafi idan aka rubuta yanayin rubutun kalmomi a cikin mushafi ya zanto kira'a ta dace watan duk uslu yanda za a karanta kalma to ya shiga ya dace da yanda aka rubuta kalma cikin alkur'ani misali ku duba kalmar maliki maliki yawmiddin kalmar maliki babu alif ko jamil jiddan wannan shine zai bada dama kalmar maliki ta dauki kira'o'i guda biyu maliki da kuma maliki mun banci wannan malaman malan sahabbai lokacin da suka tattara alkur'ani Allah saka musu da alkur'ani lokacin sayyidina Uthman akwai kalmomin da suke da kira'o'i guda biyu idan aka tashi rubuta kalma a cikin Kur'ani to ba za a rubuta ta da suran da ba za ta dauki kira'o'i guda biyun nan ba za ta dauki rubuta ta za a rubuta ta ne da suran da zai ba da damar ta dauki dukkan kira'o'i guda biyu kamar maliki din a rubuta ta babu alif shine zai ba zai ba da damar ta dauki maliki da maliki amma yau da an rubuta ta da alifin dogo to maliki ko za ta iya dauka ba za ta dauki maliki ba mun fahimci wannan ko so duk lokacin da na'am kamar sanawat kaga rubuta ne da ta'un maftuha sanawat kamar kalimat ma a akwai kuma inda aka yi kaman bayyinat akwai bayyina kira'an da ta zo da mu- jam'i akwai kira'an da ta zo da mufrad fatabayyanu shi ma sai aka rubuta shi da waɗannan haƙoran da zai iya ɗaukan fatathabbatu wasihatul isnadi sannan kuma kira'a inda za ta zanto mutawatira dole sai ta zama tana da isnadi ingantacce har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sihatul isnadi kamar yadda malaman hadisi sun fitar da shi ko to babu laifi laifi idan mun dauko na na malaman isnadi ai yayi ko menene bai kuniya ke cewa wa dhimi naqsamil hadisi idda wa kullu wahidin atawa hadda awwalu has sahihu wa huwa muttasal ittisalu sanad ko isnaduhu wa lam yashudda aw al adamu shudud wa adamu illa yarwihi adlun dabitun to shi ma qur'ani sai an samu adili dabit mu'tamadun fi na- fi dabtihi wa naqlihi to misali idan ma mun dauko waɗannan mun- mun mun kawo su to dole ne qira'a ta zanto ta samu isnadi mai kyau ta samu sharuɗa tabbatuwan sharuɗan nan idan waɗannan sharuɗan guda uku ba su tabbatu ba da qira'a to ba za a ce mutawatira ba sai dai a ce mata shazza kamar misalin وكان وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا قراءه شاذة نعم famdu ila zikirillahi wadharul bai'a ko eh kaga wannan shadda ce bata cika ba saboda babu abin nan babu a ba babu tawaturi to babu maratibin tafhim babu kan martabin tafhim harfan da ake kaurara su akwai lokacin da suke da kauri mafi kamala akwai kuma lokacin da suke da kauri mai kamala akwai kuma lokacin da ba za su samu kaurin nan cikakke ba mun fahimci wannan ko to shine sai malaman tajwidi suka karkasa harufa na larabci ta kula da waɗannan siffofin kauri ta sab- ta kula da siffan kauri wa fakhim istila bi tartibin yafi tib dhayf sidqin zillin qul ghayr khafi wa khassis al ah, wa wa fakhim al istila ka kaurar harfan istila'i bi tartibin yafi bisa ga yanda aka jero su a jejjere haka tibi ta'un daif dadun sidik- sidikin sa'ad zillin za'un sai kafin sai gainu sai kha- kha'un ko to kamar yadda ya jirin maka haka to ka kaurar da sifar istila'i bari mu gani bari mu gani wani harafi ne zuwa farko to shine huwa aka wata bukiman kun gane sannan sai zadun sai sadun sai za'un sai kafin da gha- da ghainu da kha'un ko to su ne suke da martaba na biyu idan ka raba su martaba biyu waɗansu kuma suna raba su martaba uku na'am to wani suna raba su ga- kam- kamar yadda ya kawo mana haka ga suna gaba ashaddu hal maftuhu ba da alifi wa dunahul maftuhu min gairi alif ashaddu ha wanda ya fi mallakan siffan kauri da martaba mafi karfi shine al maftuhu ba da alifi ba da hu alif harafin isti'la'i da ya zo da fataha gabansa akwai alifun kaman ta'ifatan ta'ifatan sabira so sabira shi yafi martaba na shine yake da martaba ta da yazo da fatha gabansa kuma akwai alif wa dunahul maftuhu min gairi alif kaman sabara sabara ghafara ai kun ganin harfin istila yana da fataha amma babu ali a gabansa ko to shine ke da martaba ta biyu madmumuha wa sakin an kasrin madmumuha sai kuma wanda yake da martaba ta gaba ta uku shine wanda yazo da dhamma kaman qur'an qu qur'an kaman a tuba tuba ko to wasakinun an kasar sai kuma harafin istilahi da ya zo da ɗauri gabaninsa akwai kasara kamar mene kamar fitur kamar kitur kitur maksuraha sai kuma harafin istilahi da ya zo da kasara mufakhamin bil hasri to shi ma abin kaurarawa ne bil hasri kamar yadda yake takaitacce ne a wajen malamai ma'ana wannan martaban takaitacce ne wanda yake da martaba ta farko idan ya zo da fataha da alif na biyu kuma in ya zo da fataha babu alif a gabansa na uku kuma idan ya zo mazmum sai na hudu idan ya zo sakin gabaninsa akwai kasra sai na biyar wanda ya zo da kasra amma musulmi gane idan harafin isti'la'i na da kasra to ba a sirra shi gaba kida ana mai tarkiki ne amma ana ce mai tarkikin at-tarqiqun nisbi at-tarqiq an-nisbi kun gane ko kaman ti ti ba za a sirranta sirranta shi kamar yadda zaka ce ɗi ba ɗi a sai dai mene ti si si wajen sad ri ri wajen za'un mun fanci wannan ko ri ri ri wajen ganin ba za ka ce gi ba gi ba za ka ce ki ki sai dai mene ki ki mun fanci wannan ko suna ce mishi a tarkikun nisbi wa alaikun sanatullah wajen a ai ina jin mun ji wannan a baya ko idan a gaban idan ka zo yin gunna gaba sai ka samu harafin istilai za ka rawar gunna idan kuma ka samu harafin istifali ne za ka sayar da gunna eh za iya a gunnan idan ya zo da kasra kaman wa in to afwan kaman min tin ko yanda kai mu'amala da harafin ta'un din da kasra haka za ka yi mu'amala da gunnan za a ji ta da kauri amma kaurin ba kauri mai kamala ba kamar yadda tsi ta'un din ba za ka sirenta shi ga baki ɗaya ba mun fahimci wannan ko babu tarkik babu kan tarkiki na shine kullu huruf na wasakinun an fatahatin ka fatha na'am to wasakinun an dhammatin ka dhamma wasakinun an fatahatin harafin da yazo da dauri gabansa akwai fatha ka fatahatin to martaban sa wajen kauri daidai yake da harafi mai fatha kaman yako daidai yake kaman ka ce mene yaghfiru yagh ghafara martaban su ɗaya ne kaga yagh yagh kaga ga fata ka ba gabanin sa ko shi kuma yana dauri ganin ko to inda zaka ce ghafara to martaban su ne wasakin an dhammatin ka dhammatin yaqta'un yaqa nan kaga ita zo da sukun kafin ko gabanin ta akwai kafan fata to dai martaban ta dai yake da qur'an ta zo da dhamma nan ko shine mana wa mene to mufa wa maksuruha madmumaha sai kuma mai martaba tana tana ta uku daga cikin martaba na kawar harfin istilahi wa sakinin an kasarin sai wanda ya zo da dauri gaban kasara ko maksuruha shi ma wanda ya zo da kasra kaman ti kaman qi wa qina mufakhamun shi ma abin kawarrawa ne kun gane bil hasri wanda ki shi ma wannan takaitacce ne cikin mene lissafi wata ma'ana wanda ya zo da kasara shi ba za ka cire shi a cikin lissafi ba a yana cikin lissafin harfin da za a kawarra sai dai kamar yadda na faɗa za a mai tarkiki ne amma wani iri a tarkik an nisbi na'am malam hmm eh kitmir tai fitratallahi allati fatara an-nas alaiha fitra na'am babi kan tarkiki tarkiki sifa ce lazima ko arida masha Allah kullu huruf al-istifa kullu kullu huruf kullu huruf al-istifa li raqiqi wal alif wal alif wal alif bi'aha li harfin sabiqi to kullu huruf kullu huruf raqiq raqiq kullu huruf al-istila istifal dukan harfin istifal raqiqi ka kasira su can ibn juzur ya ce mana mene warakikan mustafilan min harufi ko wal alifu biha li harfin sabiki in za ka kaurara alif in ka zo wajen harfin alifun kada ka kaurara shi kada ka sirra shi kai tsaye sai ka dubi me ke gabanin sa idan kafin sa ka samu harfin kauri ne kaman to to sai kaurara alifun idan kuma gabanin su kasa maharafin istifal ne sai ka sayar da shi kaman kana kaman kana mun bance wannan ko Allah ka samu dace mu rike wannan alifun da gunna alifun da gunna su sukan bi sukan shiga karkashin ka'idar attabi'u tabi'un ne attabi'u tabi'un alifun da gunna za ka lura da wani harafi ne ya zo kafin su idan aka samu harafi na kawar rawa sai ka kawar alifin ita ma gunna sai kawar ta in ko harafi ne na sirra istifal sai ka sirra gunna din ita ma wallahu fakhim ba'da dhammatin wa da fathin fathatin wa dham la ba'da kasrin nahwa abdullahi am to wallahu labazin Allah akwai lamun akwai lamun ko ta biyu to fakhim ka kawar lamun ta biyu wato lamun da yazo cikin sunan Allah ka kawar wannan fa duk qurra sun ittifaki akai ko ce riwaya zaka dabba wannan za ka kawar lamun na sunan Allah ba da fatiha a gaban fatiha dhammi da dhamma la ba da kasratin amma banda inda yazo gaban kasra nah kamar misalin abdullahi to amma nan bisa ga ayan alkur'ani akwai abdullahi koko abdullahi ne a cikin kurani abdullahi ne ko to za mu iya daukan nahawa abdullahi in kada ke shi yayi wannan shine zai ba da dama ka kawo misali kai zai daga cikin alkur'ani amma abdullahi ni dai ga to alarmomi ku fito muna babu ko to wannan sai dai ya zama kawai babi ne a misali ne kharijin Kur'an daga wajen Kur'ani to Allah ya ji kansa na'am to na'am malam mubalaga wajen kaman yaya a gaskiya ba wannan mubalagan Allah rabb Allah a in aka ce ai an yi takalili ne Allah shi kyauta gashi alkur'ani bai sauka da slangs ba Allah shi kyauta to insha Allah sun ta'ala zamu dakata nan sai mu ji ta iya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk